بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hasan ash-shadili rahimahullah wanda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayanin doktor kuma profesa muhammad mansur sakkwato a cikin littafin da ya yi wa wannan littafi na iziya sharhi wato littafin fatuhu rabbil bariya wannan kuma shine ainihin wato darasi na hamsin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata to mun yi karatu ne akan sunanul mu'akkada min salawat wato sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi a cikin salloli to sai muka ɗauki sunna ta farko da ita ce mafi ƙarfi kamar yadda malamin jiya ya faɗa wanda ita ce sallar wutiri wanda mun tattauna kwarai da gaske game da salatul witir lokacin da ainihin wato ake yin salatul witir wanda malamai ma'abuta ilimi sun yi ijma'i akan cewa sallar wutiri ana yin ta ne tsakanin sallar isha'i har zuwa ketowar alfujir duk wannan lokacin lokaci ne na ainihin wato sallar wutiri idan kuma aka ce alfudir ya riga ya keto mutum bai yi sallar wuturi ba to malamai suna da zantuttuka guda biyu kuma kowane ƙauli cikin zantuttukan ya shahara ƙauli na farko suka ce baya halatta yin wuturi bayan alfudir ya riga ya keto ma'ana kamar lokacin yin wuturi ya riga ya wuce wannan shine mazhabin abi yusuf da kuma muhammad ibn al-hasan ash-shaybani wanda dukkaninsu almajiran imam abu hanifa ne da kuma Sufyan Tsauri da Ishaq bin Rahuya da Afa da Ibrahim Nakhai da Sa'id bin Jubair da Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama kuma ita ce maganar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa in dai alfujir ya riga ya keto to wutiri lokacin sa ya riga ya wuce mun karanta hujjojin su a cikin hadisai wajen guda biyar wanda duk mun karanta mun yi bayani akan su ƙauli na biyu su ne malaman da suka ce yana halatta a yi sallan wuturi ko da alfujir ya riga ya ceto ma'ana a iya yin sallan wuturi bayan hudowar alfujir matuƙar dai mutum bai yi sallar asuba ba wannan kuma ita ce mazhabar imam malik da imam shafi da imam abu hanifa da kuma abi thawr su ma sun kafa hujja da dalilai wanda mun ka karanta wanda bana a ƙarshe ce zance mafi rinjaye wanda dalilai suka fi goyon baya shine wato ƙaunin farko ya fi ƙarfi ya fi rinjaye ta fuskar dalili cewa da zarar alfijir ya keto to lokacin yin wuciri ya riga ya wuce amma ana iya yin sa a matsayin ramuwa lokacin sa kam da zarar alfijir ya keto ya wuce amma a matsayin ramuwa ana iya yin sa kamar yadda wasu afar daga sahabbai suka nuna haka sannan mun tattauna game da wani lokaci ne mafi falala na yin sallar wuturi to lokaci mafi falala na yin sallar wuturi shine sulusun dare na ƙarshe kamar yadda hadisi ya zo daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda yake nuna ainihin wato lokaci mafi falala na sallar wuturi shine sulusun dare na ƙarshe sai dai bisa ittifakin malamai an so wato mutum ya sanya wuturinsa ya zama shine ƙarshen nafulfulinsa na dare kamar yadda hadisi ya tabbata daga ibn umar nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya ƙarshen sallolinku na dare ya zama wuce da haka idan mutum ya zamanto mutum ne wanda yana da tabbaci na farkawa ƙarshen dare to an fi so ya jinkirta wuturinsa zuwa ƙarshen dare amma idan mutum yana cikin wanda yana tsoron gaskiya ba lallai ya iya tashi ba shi kuma an so ya yi wuturinsa kafin ya kwanta bacci kamar yadda shi ma mun karanta hadisin jabir da yake magana ainihin akan haka sannan mun tattauna game da adadin rakawoyin wuturi din wanda muka ce yana halatta yin wuturi da raka ɗaya ko yin wuturi da raka uku ko yin wuturi da raka biyar ko yin wuturi da raka bakwai ko yin wuturi da raka tara kuma kowanne cikin waɗannan nau'o'in mun yi bayani game da yadda ake yin sa da kuma hujjoji ko hadisan da suke goyon bayansa kamar yin wutiri da raka'a guda ɗaya wanda shine mafi karancin wutiri shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda inda yake cewa alwutiru raka'atun lil akhir layl wutiri raka'a guda ɗaya ma ana iya yin wutiri da ita a ƙarshen dare da wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da kuma ainihin wasu wasu waninsa kuma wannan shine abin da jumhur cikin shafi'iyya da hanabila suka tafi a su a wato suka ce alaikatu saru alaiha khilaful aula ko da yake takaituwa akan raka'a guda ɗayan ba shi aka fi so amma in mutum ya takaitu akan raka'a ɗayan a matsayin wuturi babu laifi yayi suka ce mafi karancin cikar wuturi shine raka'a uku shi ma mun karanta hadisai da dalilan da suka kawo a ƙarƙashin haka sannan akwai yin wuturi da raka uku shi ma muka ce ana iya yin wuturi da raka uku har ma mana ya ce yana da sufa guda biyu kuma dukkaninsu an shar'anta a iya yi sufa ta farko shine in baku manta ba shine a sallaci raka'a biyu sannan a yi sallama sannan kuma sai a tashi a sallaci raka'a ta uku ita kadai wannan kaifiyar an ruwaito su daga abdullahi dan umar ya kasance yana yin sallama tsakanin rakawoyi guda biyu da wuturi yakan ya kuma yi magana ya yi umarni da a kawo masa wani abu da yake bukata sannan kuma ya tashi ya wuce din kamar yadda muka karanta wani ainihin wato hadisin marfu'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba tsakanin raka'a biyan farko da kuma wannan raka'ar kwaya ɗaya ta ƙarshe da sallama guda ɗaya wanda yana yana daga murya a sallamar hammuna cewa wannan shi ma hadisi ne wanda imamu ahmad imamu sahawi ibnu hibbana duk gaba ɗayan su sun ruwaito kamar yadda muka karanta sannan ainihin wato sufa ta biyu shine mutum ya sallaci raka uku gaba ɗaya da ta hiya kwaya ɗaya mutum ya yi raka uku da wucirin gaba ɗaya in ya kawo raka uku sai kuma ya yi ainihin wato ta hiya guda ɗaya ya yi sallama wannan shi ma duk mun karanta hujjojin da malamai suka kawo na yin hakan sannan sai yin wuturi da raka'a biyar shi ma ya halatta sai dai an so idan mutum zai wuturi da raka'a biyar kada ya zauna domin yin tahiyya sai a raka'a ta biyar din shi ma mun karanta hadisin ummul mu'minin Aisha da yake magana ainihin wato akan haka sannan akwai yin wuturi da raka'a bakwai ko raka'a tara shi ma ya halatta an so idan mutum zai wuturi da wannan raka'a bakwai ko tara to ya kawo ya jero rakawoyin gaba daya idan zai yi da guda wuturi da raka'a bakwai sai ya kawo shida gaba daya sannan sai ya zauna ya tahiya ba sallama zai sai ya miƙe ya kawo ta bakwai din sannan sai ya tahiya ya sallama idan zai wutiri da raka'a tara sai ya raka'a takwas gaba ɗaya a jere bayan ya yi raka'a takwas din sannan sai kuma ya zauna ya tahiya ba sallama zai ba sai kuma ya miƙe ya ciko raka'a ɗaya sai ta iya ya sallama wannan duk mun karanta kuma mun karanta hadisin Aisha radiyallahu anha da yake bayani ainihin wato akan haka da aka gabar da zamu tashi shine a tawfiq baina qaulai Aisha radiyallahu anha ihda asha a ihda ashara a ihda wato asharata wa thalatha ashara anan muka tsaya ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wala yace a tawfiqu baina qaulai Aisha radiyallahu anha ya za a hada maganganun na Aisha radiyallahu anha guda biyu a wata ruwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka sallolin dare raka a goma sha ɗaya a wata ruwaya kuma ta ce yana yin raka a goma sha uku to sha ɗayan ne ko sha uku ya za a yi jam'i tsakanin waɗannan ruwayoyin guda biyu mala yake cewa taqaddama min hadisi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha fi hadithiha al-muttafaq alayh wato ya gabata a hadisin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yarda a cikin hadisinta wanda Imam Bukhari da Muslim sun haɗu wajen ruwaito shi annaha qalat dan za ku ga ya sa qala sai ka gyara ba qala bane annaha qalat ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 raka'a dan Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba a cikin watan Ramadan ko a wani watan Ramadan ya kasance yana ƙarawa ba a kan raka'a goma sha ɗaya raka'a goma sha ɗaya ke yi wa ƙaunu ha fi riwayati muslim amma maganar ta da ta kuma faɗa a cikin ruwayar da imam muslim ya ruwaito kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 raka'a tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar dare raka'a goma sha uku kaga can ta ce baya ƙarawa ko a ramadan ko a wannan ramadan akan raka'a sha ɗaya nan kuma ga wata ruwaya da imam muslim ya ruwaito cewa yana yin raka a goma sha uku wa ja'a aidan min hadisi ibn abbas na radiyallahu anhuma qal haka wani hadisin ya zo har wa yau daga abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya ce fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tilka laila salasa asharata raka'a yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji abdullahi dan abbas yace yayi sallah a wannan dare raka'a goma sha uku thumma nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci wannan ruwayar ita ma Imam al-Bukhari da Muslim sun haɗu wajen ruwaito ta Imam al-Bukhari ya ruwaito ta hadisi na 698 Imam Muslim a hadisi na 763 sai malai yake cewa waqtalafa ulama fi raka'atayn az-za'idatayn ala 11 to malamai sun ƙaru juna sani malamai sun yi saɓani game da raka'o'i biyun nan ɗoriya a kan raka a goma sha uku ɗin nan a kan raka a goma sha ɗaya malamai sun ƙaru juna sani sun tattauna game da ina matsayin wannan raka'o'i biyun da suke ƙaruwa ko da ake wato annabi yake ƙara su akan raka sha ɗaya ma'ana can an ce ruwaya da na ta nuna ko a ramadan ko ba a ramadan ba raka sha ɗaya yake yi to sannan kuma gashi an samu wata ruwaya ta ce sha uku to ina matsayin wannan raka'a biyun da ta karu akan wancan ruwaya ta sha ɗaya fa qila huma sunnatul isha wasu malaman suka ce wannan raka'a biyun da yake karawa wato nafila ce ta sallar isha idan bai samu damar yin wannan nafilar ta sallar bayan isha ba to ita ce in yi sallar dare sai ya kara ta da haka sai ya zamto rakawoyi sallolinsa na kiyamul laili na dare raka'a sha ɗaya ne amma ran da bai sami yin wannan sunna ta isha ba sai ya ƙara ta kaga sai ta zama raka'a goma sha uku wannan shine wajahin da wasu malamai suka bayar waqil wasu kuma suka ce a sunnatul fajiri a'a rakatal fajiri ce sunna wato rakatal fajiri ce yake yi ma'ana zai yi raka'a goma sha ɗaya na qiyamul layli tunda dama qiyamul laylin sa da wuturin sa an ce karshen dare yake yi musamman karshen rayuwarsa ya mai da shi karshen dare to saboda haka kaga yayi wuturin sa raka'a goma sha ɗaya ƙarshen dare sannan alfijir ya keto yayi raka'a biyu kaga in ka hada da waccan raka'a goma sha ɗaya ta wuturin sa da kuma wannan ainihin rakatul fajirin da yayi yanzu sun zama raka'a sha uku wasu suka ce wannan biyan da yake ƙara rakatul fajir ce sunnatul fajir ce waqil wasu kuma malaman suka ce goma raka'atani khafifatani kana yaftatihu bihima salatal layl suka ce a'a wannan rakawoyi guda biyun wato wasu rakawoyi ne guda biyu sauƙaƙa ba masu tsawo ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe sallarsa ta dare da su idan zai yi qiyamul layl tunda yana dadewa yana karatu yana dadewa a cikin sallar to sai ya fara yin wasu rakawoyi biyu sauƙaƙa ba masu nauyi ba dan jikinsa ya fara shiryawa cewa zai dade yana yin sallah to wannan rakawoyi guda biyun ba sa cikin lissafi kenan sai bayan ya yi su ya dan yi kaman womin din jikinsa ya dan abin nan tunda an kwanta bacci an tashi za a yi sallah to sai ya raka a biyu sauƙaƙa bayan ya yi su sannan kuma sai ya fara wancan wutirin raka goma sha ɗaya da haka kaga kenan in ka haɗa da waɗannan raka'atayn al-khafifatayn waɗanda yake yi din da kuma wutirin sa raka sha ɗaya kaga sai ka ga sai ka ce yayi raka'a nawa sha uku yake cewa kama ja a fil hadisi anha inda muslim kamar yadda hadisi ya zo dai daga nana aisha din imam muslim ya ainihin wato ruwaito shi koma cikin muslim hadisi na 767 wa rajjahu al-hafiz ibn hajar sannan al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya rinjayar da wannan magana a cikin littafin sa fatihul bari wato mujalladi na uku shafi na 21 da haka shi yana tare da wannan maganar cewa rakawo'i biyun nan lalle maganar Aisha ba cin karo raka'a sha ɗayan nan da aka ce annabi yana yi a wutiri wato ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba baya karawa haka ne wannan ruwa da kaga ta raka'a sha uku to rakawo'i biyu ne yake yin su ba sa cikin lissafin wannan sha ɗayan sai ya yi su yan sauƙaƙan na filfili ne in ya yi su raka'a biyu sannan sai kuma ya fara wutirin sa na raka'a goma sha ɗaya to shine sai ka ja wata ruwayar an ce ma ya yi raka'a sha uku mafhum ishtiratu an yasbiqahu shaq'un to ina hukuncin sharɗanta shi wutiri sai shafa'i ya gabace shi sharɗanta shafa'i ya gabaci wutiri ma'ana in har za ka yi wutiri to sai ka fara yin shafa'i qalil musanni mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadili rahimahullah yace wa yakunu masbuqan bi shaf'in shi wutiri yana kasancewa wato shafa'i yana rigansa wato yana gabatarsa wato shi wutiri yana kasancewa ne bayan shafa'i ya gabace shi munfasilin anha kuma akwai wato rabewa tsakanin shi shafa'in da wutirin bi salamin da sallama ma'ana sai an yi shafa'i an yi sallama sannan sai kuma a tashi a kawo wutiri hadha qaulul malikiya professor muhammad mansur rahimahu a wato hafizahullah yake cewa hadha qaulul malikiyya ce wannan magana ta malikiyya ce wa huwa qaulun inda shafi'iyya inda shafi'iyya kuma wani kauli ne a wajen shafi'iyya su ma suna da wannan kaulin cewa wato sharadi ne wutiri sai shafa'i ya riga shi sai ya gabace shi annal witra bi raka'atin wahida la yakunu illa ba'da shaf'in yasbiquha wato da malikiya da wasu cikin shafi'iyya suka ce lalle wutiri in dai da raka'a ɗaya za a yi wutirin to lallai la ya kunu wannan wutirin ba zai kasance ba illa ba da shafi'in sai bayan an yi shafa'i yasbiquha yasbiquha wanda shafa'in zai rigayi shi wutirin tukun wannan magana ka koma cikin almuntaka na imamul baji wato mujalladi na ɗaya shafi na 223 wa qad taqaddama ma fil witri bi rak'atin wahida min khilafin wato bayani ya gabata na abin da ya shafi wutiri da raka'a ɗaya na sabanin malamai fi adadin raka'atul witir a cikin adadin wato a rakawoyin wutiri wujubu tafriq bainal witr wa salatul maghrib wajabcin bambance ko rabe tsakanin wutiri da sallar magariba a rarrabe a bambance tsakanin wutiri da sallar magariba wannan wajibi ne wa huna yanbaghi tanbihu mala yace wato anan akwai buƙatar jan hankali ila annahu la yushra'u akan cewa ba a shar'anta an yi salli salatan yayi salla raka ya sallaci raka uku bi tashahhudaini da tahiyoyi biyu ba wa taslimun wahidin da sallama guda ɗaya ka salatul maghribi kamar sallar maghriba ina fata gane wato mutum ba zai yi wutiri yanzu kaga a can mun ce in za ka yi wuturi da raka'a bakwai za ka yi shidan a jere sannan za ka zauna in ka zauna ka yi tayya sannan kuma za ka miƙe ka kawo raka'a ainihin wato ta bakwai sannan ka yi ainihin wato tahiya kai sallama to idan mutum wuturi zai da raka'a uku ba zai haka ba domin idan ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ba ka yi sallama ba ka kuma miƙewa ka kawo raka'a ɗayan kana nufin wuturi ta zama magariba kenan to kuma wajibi ne a ka- ka- ka bambanta tsakanin sallan magariba da wuce da haka in ma dai ka ɗauki wancan sallan tun da mun karanta yin wuturi yin wuturi da raka uku yana da fuskoki ko sufofi guda biyu in ma ka yi raka'a biyun farko ka yi sallama ka kuma miƙewa ka kawo raka'a ɗaya ka yi sallama in ma ka kawo raka'a ukun ga baki ɗaya a jere sai ka je raka'a ta ukun ka zauna kai sai ya kai sallama kaga duk wannan sukukun ba wanda sai kama da sallar magariba amma idan kai biyun farko kai tayya kai sallama a kai kai kai biyun farko kai tayya ba kai sallama ba ka kuma mikewa ka kuma kawo raka'a ɗaya kai tayya sannan kai sallama wannan ba ta da maraba da sallar magariba mafhum لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبب حديث أبي هريرة الله يكرم مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tutiru bi salatin kada ku yi wutiri da raka'a uku aw tiru bi khamsin ku yi wutiri da raka'a biyar aw bi sab'in ko da raka'a bakwai wala tashabbahu bi salatil maghrib kar ku yi kamanceceniya da sallar magariba wajen yin wutirin ku da haka duk sifar da za ka yi wucirinka da raka uku ta kama da magariba to ka kauce masa kaga kenan in ka aka ga ka tsawo raka uku ga baki ɗaya a jere sai da ka je karshe kai sai ya kai sallama duk wanda ya san sallan magariba ya san akwai bambanci ina fata an gane wannan ainihin wato hadisin a alhakim ya fitar da shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hudu haka imam bayhaqi a mujalladin sa na uku shafi na talatin da ɗaya ibn hibban shi ma hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da ainihin wato ashirin da tara shi ma ya rawaito shi haka imam tara kudiri mujalladi na biyu shafi na ashirin da hudu alhakim a cikin at-tarqisul hadir yace wa isnaduhu kulluhum thiqat wala yadurru waqfu man awqafahu ko da yake akwai malaman da suka ce hadisi ne mawqufi to amma wanda yake sun ce wanda yake hadisi ne mai kofi ka ɗauko sa mai kofi ba zai cutar da ainihin wato ainihin wato hadisi ba alqunutu fil wutr to sai kuma maganar yin alqunuti a cikin wutr wa yusannu alqunut fil wutr an sunnanta yin alqunuti a cikin wutr لأنه صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم domin yin kunuti a cikin wutiri ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Anas a cikin hadisin Anas wa ibn Abbas da Abdullahi ibn Abbas wa Abi Huraira da Abi Huraira wal Hasan bin Ali da kuma Al Hasan bin Ali radiyallahu anhu jami' kuma cikin al-Musnad da Imam Ahmad mujalladi na daya shafi na 199 da kuma Sahihul Bukhari hadisi na 1798 haka ka koma cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku haka sunan Tirmidhi hadisi na ɗari hudu da sittin da hudu ka kuma koma ka duba al-Irwaqul Galil na aiwato Irwaqul Galil na na Sheikh Nasruddin Al-Albani shi ma daga shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da takwas. واختار شيخ الإسلام وتلميذه واختار شيخ الإسلام وتلميذه على أن قنوت الوتر يفعل أحيانا سيد شيخ الإسلام ابن تيمية da almajiransa ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya cikar su da rama sun tafi sun zaɓi cewa anna qunutal witri shi al da ake yi na witri yufa'alu a hayana za a dinga yin sa ne lokaci lokaci ba kullum ba kar ya zama duk lokacin da mutum ya yi wuce ita ya yi kunuci a ya zama to wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi waradat ahadithun ahadithun kathira hadisai da yawa sun zo ta sifu wuturuhu sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayanin sifar wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam an aisha daga ummul mu'minin aisha wa ummi salama da nana ummi salama wa huzaifa wa ibn mas'ud da huzaifa da ibn mas'ud wa lam yadhkuru al-qunut amma dukkanin su babu wani ruwaya da ta ambaci alƙuruci kenan wato hadisai sun zo da yawa da suka faɗi siffar wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ummu Salama da sun rawaito Huzaifa a Ibn Mas'ud sun rawaito amma duk da su ambaci al-Quruci ba wannan sai ke nuna ba ko ne shi ke al-Quruci ba ke domin da kowanne wutiri yana yin al-Quruci to waɗannan sahabban da suka yi ruwaya kowanne za ka ji ya yi ruwayar ainihin du'a'ul qunut a cikin ruwayarsa wa yakunu kuma shi al-qunut din yana kasancewa kamar rukuni kafin ayi rukuni shi qunutul witr ya bambanta da kunutun nawazil kunutun nawazil ya bambanta da kunutun witr to shi kunutun witr ana yin wannan addu'a ta al-qunut din ne kabala rukun kafin ayi rukun na ba ta gane li hadith ubay bin ka'ab radiyallahu anhu saboda hadith ubay bin ka'ab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu ubay bin ka'ab yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin al-qunuti qabala ruku'i kafin ruku'u a duba ainihin wato ibnu abu dawud ya fitar da wannan hadisin hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai sannan shek albani ya inganta shi a cikin alirwa shafi na ɗari hudu da ashirin da shida haka ya zo cikin sahihu abi wato abi sunani sahihu abi dawud shi ma hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da shida wa in fa'alahu ba'da ruku to idan kuma mutum yayi al-qurus din bayan yayi ruku ba sai ma ne ce fara hada ba ku ne na fata gani sai mutum ya zama to sai da yayi ruku ya dago daga ruku sannan sai yayi du'a al-qurus ba ku komai li'annahu thabata fi'luhu an umar domin yin hakan ya tabbata daga umar an rubuta cewa sayyidina umar radiyallahu an yana yin qulutul witr bayan ruku'u wa huwa khalifa kuma lokacin yana khalifan musulmi walam yunkar alayya walam yunkir alayya ahad ba wanda ya masa inkari ba wanda ya taba ce masa a'a ya khalifa ai qunutul wutr ana yin sa ne ka ruku'u sahabbai duk suna nan yake yin du'a'ul qunut bayan ruku'u ba wanda ya masa inkari wannan ka koma cikin ainihin wato albayhaqi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sha ɗaya sannan shek albani ya inganta shi a cikin alwawar garin mujallari da biyu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya wa kada bawwabal bukhari yo imamul bukhari babi guda yayi ma babul qunuti qabla ar-ruku'i wa ba'da babun da zai yi bayani akan yin al-qunuti kafin ruku'u da bayan ruku'u a duk wannan yana nuna maka babu ne idan an yi shi bayan ruku'u to sai kuma raf'ul yadayni fil qunut daga hannu a cikin alkunuci in ana yin alkunuci daga hannu za a ko kuma mutum in hannunsa a kirji yake a kirji zai bashi qala bihi jumhurul ulama jumhur mafi yawan malamai sun faɗi cewa za a daga hannu a cikin alkunuci bi thubuti ya an umar radiyallahu an domin daga hannu a cikin alkunuci ya tabbata da sayyidina umar radiyallahu an وقال البيهقي بعض البيهقي يقول إن عددا من الصحابة lalle an samu da yawa daga cikin sahabbai rafa'u aydiyahu wato sun daga hannayensu fil khuruji a cikin al-khuruji wannan sai nuna cewa ya tabbata sunna daga hannu a cikin al-khuruji da kuma cikin sunan al-kubra ne ba mu bayani an yi mujallar gida biyu sha biyu ɗari biyu da sha at-talaqqu ba'da al-witr to ina hukuncin yin nafila bayan mutum ya riga ya wuce bayan mutum ya yi wukuri ya halatta kuma ya nafila misali mutum ya yi wukurin mutum a farkon dare sai kuma cikin dare Allah ya farkar da shi kuma yana da nishaɗi yana so ya nafulfuli zai iya yin nafulfuli ko tun da ya yi wukuri ya yi wukuri shi kenan an rufe sallar dare sai gobe kuma idan sallar wuturu idan mutum ya yi sallar wuturi sun mabada da gobe ana zalika sannan sai daga baya kuma ya ga an yi salli na nafilan yana so ya yi sallar nafila ya riga ya yi wuce mutum kuma daga baya yake ganin yana so ya yi nafilturi falin ulama da ke ne kaulani to malamai akan yin wuturi akan yin nafila bayan an riga an yi wuturi to malamai suna da zan cika guda biyu ko a cikin fatul kadir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha biyu a kuma koma cikin zarkani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar haka albatoro mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya da kuma kishafin kina wato shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai da bidayatul mujtahid mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai za ka ga wannan bayanin da malamai suka yi ga maganganun nasu al'awwal ƙauli na farko anna lahu an yusalliya an yusalli ma sha'a malamai na farko suka ce ya halatta ya sallaci abin da yake so ko abin da ya ga dama bayan ya riga ya wuce lakin la yu'idu wuce sai dai ba zai sake mai mai wuce ba ma'ana ya yi wucin sa a farkon dare can kuma cikin dare sai Allah ya farkar da shi kuma yana so ya na fulfulu suka ce ya yi na fulfulun sa ko wata alwar ce so ya yi ya yi kallolin sa na nabila amma kada ya mai da wuce wa huwa mazhabu aktsaril ulama wannan shi ne kuma mazhabu mafi yawan malamai min al-hanafiyya daga mazhabar hanafiyya wal malikiyya da mazhabar malikiyya wal hanabila da kuma mazhabul hanabila wal mashhur inda shafi'iyya wanda shi ne mashhurin kauli a wajen mazhabar shafi'iyya wanda ya fara nasari wanda ita ce bazawar mallam ibrahim nasari wal awzai da mallam awzai wa alqama da mallam alqama waɗannan duk sun tafi kan cewa ya halatta mutum bayan ya riga ya yi wuce kuma sai daga baya yake so idan kurkuri zai iya rafa sai dai kada ya maimaita wannan wuce zai وهو مروي عن ابي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشه رضي الله عن الجميع ووانا يكتب مجال تاثر وجود سيدنا ابو بكر سعد عمار ابن عباس كان عائشه وان الدسم تفاكر يا على mutum ya yi na kuskure bayan ya riga ya gabatar da wucinsa. Wa yadda dallo lahu bima ya ake, wa yustadallu lahu ana kafa hujja lahu ga wannan kaulin bima ya aci da abubuwan da waɗannan hadisan da za su zo hadisi na farko hadisi Aisha da radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu tasliman yusmi'una da na Aisha Allah ya kara mata yadda tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama sallama da yakan jiyar da mu muna ji thumma yusalli raka'atayn sannan ya yi sallah raka'a biyu ba da ma yi sallimu bayan ya riga ya yi sallama ko huwa qa'idu yana zaune ma'ana bayan ya yi sallar wuciri ya gama ya yi sallama sallama da ya ji yadda wucewa ya gama wucirinsa sannan sai kuma mu ci shi ya yi sallah raka'a biyu bayan ya yi sallama yana zaune ina fatan gane wannan imam muslim ya fitar da shi hadisi na ɗari bakwai da arba'in da shida حديث نبي حديث أم أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوضوء وهو جالس أم المؤمنين أم سلمة تجمع ذلك يا كسر شيئا يركع بيو bayan ya yi wucinsa yana zaune ma'ana wa'annan raka'atin a zaune ke yesu wannan shi ma hadisi ne sahihu da rainihi imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya ibnu majah hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da biyar وإسناده لين وإسناد الحديث ينا الأولي لكن له شاهد في الصحيح لدي حديث ينا الشاهد في صحيح البخاري وهو حديث عائشة الثالث شيء حديث المنام شرم بهذا وهذا وعشان في الصحيح عشان مسلم كمان بص انت حديث عائشة هي كمان حديث مسلم نعرف حديث جابر المتقدم وحديث جابر وانت يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال za Allah ya ce man kafa minkum duk wanda ya ji tsoro a cikin ku Allah ya sai kira ba zai kada zamto bai farka ba min akhirin laili a ƙarshen dare to duk wanda ya ji tsoron haka fa yutir min awwali ya yi wuce rinsa a farkon dare wal yarqut ya kwanta al hadith kan hadithin zuwa ƙarshe ya gabata wannan hadithin wa yufhamu min za a iya fahimta daga wannan hadithin annahu cewa idan sai kaza idan ya kuma farka din ba wa kada autara ya riga kuma ya yi wucirin sa kamalan launi kafin ya bacci fada ko an yi salliya to zai iya yin sallah kamar ko wa bin kamar yadda wannan bayanin a fili yake kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake jin tsoron ba zai farka ba a ƙarshen dare ya yi wucirin sa a yaushe farkon dare to sai kuma ya yi wucirin a farkon dare sai kuma tsoron da yake ji sai Allah ya ce mu shi kuma sai ya farka ƙarshen dare zai iya yin na kulkuli ko ba zai iya ba abin da za a iya fahimta a ƙarƙashin wannan hadisin zai iya wannan shi ne ƙauli da farko ba na ƙaunin malamai na farko shi ne idan mutum ya yi sallar wutiri to to zai iya yin nafurfuri bayan wuturi da kawai daidai ba zai maimaita wuturi da ba al-asali sai kaunin malamai na biyu la ya gudu tanakur ba da wuturi suka ce atafau baya halatta yin nafurfuri bayan an yi wuturi in mutum ya riga ya wuturi ya kulle sallolin sa na dare sai kuma gobe Allah ya kai illa an yau kuma wutura sai dai in ya yadda ya warware wancan wuturin nasa ya tashi yanzu cikin dare kuma ya riga ya mutu da kuma yana so ya na burtuni to ya ji an zuciyarsa wancan wuturin ya warware shi idan ya warware wancan wuturin to zai iya yin na burtuni sannan ya yi wani sabon wuturi don wancan ya tashi daga aiki ya warware shi wa yusalli sai ya salla kuma yutiru sannan ya sake wani wuturin wa ma'ana na kabul wutur ma'anar warware wuturin an yabda a nafalahu bi raka'atin ma'ana sai ya fara nakular tasa da yin raka daya in yi raka daya ya shawo bi ha wutar ya mai da wancan wutar da aka saba wuce Allah ta mu yi tsara tun da ya yi raka daya wutar ya farko in ma na raka uku yayi to yanzu sai ya karo raka daya yanzu wancan wutar da ya a farkon dare na raka uku to ya tashi daga aiki daga wuce domin ya karo ya kara masa raka daya ya zama shafa'i idan kuma wuturi ya yi na raka'a ɗaya tak to sai ya ƙaro raka'a ɗaya in ya ƙaro raka'a ɗaya kaga yanzu wancan wuturi ya dan daga wuturi in an haɗa wancan ta farkon dare da wannan na su raka'a ɗayan ta ƙarshen dare da yake yi yanzu a haɗa su ya zama sun zama sun sun sun zama mai shafari idan ya yi wuturi da raka'a biyar ne to sai ya ƙaro raka'a ɗaya sai ta zama shida ta zama shafari idan ya yi na raka'a bakwai ne to sai ya ƙaro ɗaya sai ta zama mai ta zama takwas sai ta zama shan idan ya yi mutu idan ka a kara ne da duk karanta cewa ana yi to sai ya faro maka a ɗaya sai ta zama goma za ta shi daga mutu ta goma shan shi ne abin da yake nufi na warware mutunin an warware shi yanzu an mai da shi shan wani sai na je kan gaba kan kan kirkita mana zafi a wannan ثم يصلي شفعا ما شاء ثم يوتر yace kuma yi tsalle shafa'a sannan sai ta yi tsalle shafa'i raka a biyu raka a biyu ma sha a gurgudan abin da ya so sun ba yutubu sannan a ƙarshe sai kuma ya wuce wa hadha huwa al-qawl al-akhar wannan wani qaulin ne daban inda shafi'iyya a wajen shafi'iyya ka san su shafi'iyya kenan suna da qauli biyu suna da wancan qaulin na farko da muka ambata sannan suna da wannan qaulin wa huwa marwi kuma wannan qaulin kaka dauka shafi'iyya ce kawai ta fara faɗa a'a قولي لذا الوجوش عن عثمان وعلي وقطابة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع وكان ما ذكروا في كما نقول وده شيء رأي سيدنا عثمان شيء رأي سيدنا علي شيء رأي سيدنا أسامة عبد الله بن عمر ابن مسعود عبد الله بن عباس وده شيء رأي su in kana so ka yi wuturi a ka karga kai wuturin ka a farkon dare sai kuma kake so ka dace yanzu ka farka ƙarshen dare kake so ka yi nakulkuli to za ka iya yin nakulkuli amma da sharaɗin wancan wujirin sai an warware shi an mai da shi shafa ya za ka mai da shi shafa shi ne wannan magana da muka karanta shi ne ka ƙara ka a ɗaya yanzu sai a jona ta da wancan na farkon daren sun zama shafa sai ka ci gaba da yin nakulkulin ka daga ƙarshe kuma sai ka yi wujirin ka. wa hujjatuhu to menene hujjar masu wannan kaulin قوله صلى الله عليه وسلم حجة شيني فتن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا kusanya karshen sallar ku ta gara ku zama wuce to yanzu ka tashi ka riga ka yi wucirin ka a farkon dare yanzu kuma kan an so kai na kulkuli ka tashi karshen dare idan aka ɗauki ƙaunin farko cewa ka iya yin na kulkulin ka amma kar ka maimaita wutiri yanzu karshen sallar ka ta gara wutiri kenan kaga karshen sallah ka dare ma ko ba kaurin malaman farko karshen sallah ka dare ba kuma wuce ba shi kuma ga hadisin annabi ya ce ij'alu akhir salatikum salatikum bil layl witra karshen sallah ku da dare ku zama wuce to shi da su hujja su shine sai dai ka warware wannan wajen ta hanyar ƙara masa raka a ɗaya zama shafa'i sannan suka ci gaba da nafin sunan ka ala shi da karshe sai ka yi wuce da ka kai aiki da wannan hadisin karshen sallah ka dare ka zama wuce. Mahmud, wannan shi ma hadisi ya gabata to sai profesa yake cewa warraji'u zance mafi rinjaye al'aunul awwal shine magana ta farko li thubuti fi'ilin nafilati ba'da al-witr domin ya tabbata yin nafila ba'da al-witr bayan wutri anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallar wutri kuma yazo yi nafila bayan yayi wutri wannan ya tabbata fadalla wannan sai nuni alal jawazi akan halaccin yin haka da aka ba sai an ruwa halar da kai ka riga ka yi musulun ka a farkon dare sai kuma Allah ya farka ta kai karshen dare kuma kana so kai na kulkuli yi na kulkulin ka kawai amma kar ka mai da su musulun shi ke ko wani anna naqabal witra wani anna naqabal witru domin warware wancan wuturi da aka ce a warware shi a kaulin malamai na biyu alal wajihin ladhi taqaddama ta fuskar da irin ta gabata da'ifun to wannan warware wuturin magana ce mai rauni min wajhaini ta fuskoki guda biyu al-awwal fuska ta farko annal wutr al-awwal ai shi wuturin da kai na farko maza ala sihhati ai ya riga yayi bisa ingancin ka yi wuturinka a farkon dare ingantaccen wuturi ya riga ya tafi an karba kuma yanzu ka ce a dawo ma bayan an karbe shi a dawo da shi ka warware shi suka ce wannan tsauni yana da rauni gaskiya ta fuskoki guda biyu fuska ta farko wuturin da ka riga kai na farko ma ba ya riga ya wuce ala sihati bisa ingancinsa fala ya tawajjahu bi ibtalihi ba'da faragi da haka mutum ba zai fuskanta kakin da lafi sai ya rushe shi ba bayan ya riga ya gama shi shi ya riga an gama shi wancan wala yanqalibu ila an-nafal bi tashfi bi tashfihi da haka wala yanqalibu mutum ba zai juya ila an-nafal zuwa yin ƙari bi tashfihi wai saboda mai da shi shafa ba yana nan a wucin da a bashi kawai dan kuma zai ka sallata abin da Allah ya so ka sallata shi kenan kawai tunda ya tabbata annabi bayan ya yi wucin ya yi da kulkuli shi kenan alƙawar tsani magana ta biyu suka ce annan nafila bi wahidatin ghairu ma'ruf to ayyin nafila ma da raka'a ɗaya ba abu bane sananne bi shari'a shari'a wancan ma abin da yasa kai shi wuturi yanzu kuma a ce can kayan raka'a ɗaya kan yanzu kuma ga wata raka'a ɗaya kan to ai ita yin raka'a daya kwaya ɗaya jallin jal ghaira ma'rufin fi shar'i ba sanannen an bane a shari'a alal waje takrar ta fuskar maimaitawa ba an bane da zaka iya kawo cewa ya maimaitu a shari'a cewa ai raka'a ɗaya in ban da lawutiri kuma ka kawo wani nabi inda aka ce ai raka'a ɗaya ta kai wallahu ta'ala a'lam ta fata gane ma ya karamu bihi fil wujud muna da yin dai a ƙarƙashin maganar wuce me mutum zai karanta a cikin wuce alal musalli abul hasan ash-shabiri yace wa musta'abu an so an ya fara fi raka'atul ula a raka'a ta farko min ash-shafa'i na shafa'in sa ba'da al-fatiha da bayan fatiha ya karanta bi sabbi isma dhikra ala ya karanta sabbi isma dhikra wa fi raka'atul thaniya a raka'a ta biyu ba'da al-fatiha da bayan fatiha ta ya a zuwa al ذكر تقويا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر ركعة الوتر يقوم يقول هو الله أحد يقول هو الله أحد والمحولتين يقول أبو بكر ورد هذا في حديث ابن عباس وأن بيان حديث الرسول ذكر أن أشكي وتر يا مسكين حديث عبد الله بن عباس الله يسامحه قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا كتب في الوتر yana karantawa a wucin da ke sarki izuwa fikir a'ala wa kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwa Allahu ahad a cikin wucin da yana karanta sarki izuwa fikir a'ala da kul ya ayyuhal kafirun da kul huwa Allahu ahad fi kulli rak'atin raka'a wato fi kulli rak'atin raka'a a kowace raka'a sura ɗaya yani abin da ke nufi fi kulli rak'atin suratul minha a kowace raka'a yana karanta sura da ke waɗannan surorin guda huɗu ba haɗin ciki a cikin raka a ɗaya karanta ba idan zai wuce ne da raka uku raka a farko bayan fatiha sai karanta sabbi isma sai karala raka ta biyu a cikin wukirin sa sai karanta bayan fatiha ko ya amma kafirun raka a farko a cikin wukirin sa bayan fatiha sai karanta ko wa ba wa وعن عبيد بن كعب رضي الله عنه قال أنت قول عبيد بن كعب الله يقال رضي يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الوتر كما قال الله إذا كان الساعة صلى الله عليه وسلم في وتره لسبت اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم إذا هو سلم قال تيجي سبحان الملك القدوس وسبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وانا باين يا يوكي دي ركعه ya karanta waɗannan surar a kowace raka sura ɗaya to yana yin sallama sai ce subhanal malikul qudus salata marwatin sau ina ba ka bada wannan kusa da ne subhanal malik ma subhanal malikul qudus eh aka yi zabo salata marwatin sau wadan hadisin abu dawud ya fitar da shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku imamu da tayi hadisi na wato imamu da tayi mujallali ya ku shafi da ɗari biyu da arba'in da hudu ibn bada hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya wata ta kuke ne baki amma malamai sun yi saɓani a cikin wannan ruwa imana ya zo ko ne ke saɓanin da suka yi ba sun da zai cutar da ruwa ya kan insha Allah فقلت سبحان الملك القدوس عليك سبحان الملك القدوس وبهذين الحديثين لو أن الحديثين هدايو قال الحنابلة مذهب الحنابلة بعد ما على شيء رأي الحنابلة أوتري أكان الرسول يدعوه واستحب المالكية والشافعية أن يزيد في الثالثة وليك مالكية الشافعية سوسوسو ya ƙara kirtarisa a haka a farko da zai karanta kurku wallahu a'ad to ya ƙara al-mu'awwi da dai ulafuzan nan guda biyu falaki da zai da hadisi Aisha a dari ta kaddama saboda hadisin da na sha wanda ya gabata ko karanta shi wala ya rubuta shi kuma bai gabata to da bai gabata ba da ba ma da ulafuzai sai ka karanta sabbi subhanaka la ala kulli ayyuha kafirun da kuma suratul ikhlas falaki ta zamu a suratul ikhlas awwal mutum yake cewa takaitawa a kan iya su wasu da ilasta da shi ya fi dacewa wa ba ba ka kawo wuce to magana maimaita wuce ka riga ka yi wuce a farkon dare ko ga shi za ka iya maimaita shi da an ce za ka iya na kulturi daga baya to in ka yi na kulturi daga baya za ka iya maimaita wuce din ko kuma ba za ka maimaita ba to sai ma zai fita la yi shar'u ka kiri wuce ba a shar'an ta maimaita wuce ba بحديث ثلث بن علي بحديث ثلث بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا وتر في ليلة باء يوم تجيب ذاتي على ليلة kenan sun wata ce zancen da mana irin jayar ta yi wucin ka a farkon dare sai kuma Allah ya farkar da kai ƙarshen dare kuma sun ce so kai za ku za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba na za ka iya yi to in kai za ka sake maimaita wannan rukunin ko wancan na farkon ya wadatar na kira na ai da ita alu akira salatukum bi layl kira na shi ba yana na yana da wanda bai samu wacce matsala ba ke sanya karshen sallar kan ka da ke nan wanda ya san yana da yakinin farkawa cikin dare to karshen sallar ta dare ta zama wuce shi ma wannan kawai dacewa aka yi ya yi farko ne dan ya zama ya tashi ya yi rukunin da farko ne sai kuma Allah ta'ala ya kaddara tashi da ƙarshen dare kuma yake so ya mutum shi ne sai aka washi wannan wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi na la yusra da bilaila hadisi na dari hudu da sittin da takwas aka Imam Abu Dawud hadisi na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara Imam Al-Qasani mujalladi ya kusha da dari biyu da ashirin da tara sannan Al-Hafiz ibn Hajar الكتب بقى هي أكثر حديثا وكل في التنمي الشاكل ده قريب يرفع كل الأوامر أضاف الوجه ده هو شنو الوجه دي آه هي أمر شيء أنا أمر شيء هي وجه قال المصلي أبو الحسن الشاذلي يقول ومن نسي الهجرة وأن يمن تابع يوجه الله أو نام عنه كوي بتشي بيوجه الله ثم استيقظ فنسي فرقه وقد بقي لطلوع الشمس لكدار ركعته abin da ya rage rana ta fito bai wuce gwargwadon raka ɗaya ba au raka ɗaya ne ko bai wuce ya raka a biyu ba rana ta fito ya manta ko kuma bacci ya kwashe shi bai farka ba sai dab da budowar rana bai fa a samu raka ɗaya ko biyu ba rana ta fito kawai sai ya farka fa innahu to hakika shi wannan ya turukun wutar zai bar wuce tunda ga maganar sallah asuba ga rana ta kusa fitowa kaga ai ba zai shakantu da yin wuce ba ga farilla sai ya bar wuce da wani sallah suba sai sallar asuba wa in ittasa'a al-waqtu idan ko lokacin zai isa li salati raka'at ya samu raka'a hudu aw arba'in ko hudu fa innahu yusalli al-witra to sai ya bar sallar witrin raka'a daya thumma subha sannan sai sallar asuba وإن اتسع إذا لو كنت زي شيء لخمس ركعات زي سبع هر ركعة ديار ما كرلانا تنتو صلى الشفع والوتر توتر الشماء ما تشفع يتبو صلى سي وتر صلى كما وصبع سي صلى الصبح وترك الفجر سي بر ركعتان ركعتان الفجر وإن اتسع إذا لو كنت كما زي فركة زي شيء لسبع ركعات يصلى ركعة بقى رانا بتوبة sannan shafa'a wal witra sai ya shafa'i da wutri wal fajr ya rakatan fajr wa subha kuma ya tsara asuba idan nama al mar'u an al witr idan mutum yayi bacci bai yi wutri ba aw nasiya ko ya manta fa innahu yusalli to zai sallace shi idan qama idan ya tashi aw zakara ko in ya tuna fi ayyi waqtin kana a kowane lokaci kowane lokaci mutum ya tuna bai yi wuturi ba ko ya yi bacci to in ya tashi kawai a kowane lokaci ya yi shi kawai li hadith abi sa'id al-khudri ce saboda hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man nama an wuturi duk wanda ya yi bacci bacci ya dauke shi bai samu yin wuturi ba auna siyahu ko sam ya manta bai yi wuturi ba فليصلي to ya sallaci wannan wuturin idza asbaha idan ya asba ta yi ya waye gari aw zakara ko kuma idan ya tuna shi ba ko da yaushe wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mutum da ya ku shafi na dari shafi na dari da hudu Imam Tirmidhi hadisi na dari hudu da sittin da biyar Imam Abu Dawud hadisi na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya Ibn Majah hadisi na dubu ɗaya da dari ɗaya da tamanin da takwas فهو دوبة الله الكريم ده الباني مجلد نبيه شاكي لك إلى أمسكه ولبطول قوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل فاتم فاتم فتن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمشي من نام عن صلاة وسي بچي بي وتصلى أو نسيها هو من وتصلى بي تبا فليصليها إذا ذكرها يصلى شيء يتنع wannan hadisi imamu bukhari da muslim sun shiro da shi wa hada umumun wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam gaban miya ce mai fadi ce ya dukulu fihi kulli salati fardin aw nafila kowace sallah ta farilla ko nafila za ta iya shiga karkashin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil fardi amru fardi idan ta farilla ce mutum bai ba to umarnin na farilla wa in nafil idan nafila ce mutum ya manta ko bacci ya dauke shi bai ba to shi kuma amru nadbi umarnin na mustahabi da haka da haka ce mutum ya rama ramuwar mustahabi amma in sallar farilla ce to ramuwar farilla ko wa kadhalika idza fata al witr li illati haka idan wutiri ya wuce mutum wutiri ya kubce wa mutum bai yi shi ba li illatin saboda wata illa sai ce kamar kamar rashin lafiya wani auni da makamancin rashin lafiya to shi ma zai rama zai rama wannan wucin ne amma man ta amma da tarkan witira amma wanda ya bar wutiri da gangan bi gairi uzirin ba wani uziri hatta da kala waqtul fajr har lokacin alfujir ya shigo bala yushra lahu qada'u to ba a shar'anta masa ya rama wannan wutirin ba لأن الأدلة domin dalilin khasatun bi man nasiya ya keɓanta ne ga wanda ya manta auna ma koyi bacci ba a ce mai ganganci ba wallahu a'lam Allah shi ne wannan sai mu tashi kan ya fara yura إن شاء الله إنما كانت هذا ولي الله وأولاده أسوة وحيث وأشياء الله وأولاده هي دعوة دعوة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك